na'am bismillahir rahmanir rahim a darasin mu na gaba shine alfiyat ibn malik ina jin muna cikin mutu da kabar ne ko to wani baiti za mu tashi na'am famna'ahu hina yastawil juz'ani urfan wa nukuran adimai bayani kaza idza mal fi'lu kana al khabara aw qusida istimaluhu munhasira aw kana musnadan lidhi lidhi lam ibtida aw lazimi sadri kamal limunjida to anan a darasin mu na baya yi mana bayani da cewa wal asl fil akhbari an tuakhara wajawwazu taqdima id la darara asali khabar azo da shi a karke ne ko to a wannan darasi zai mana bayani inda yake la yajuzu taqdimul khabar al mubtada mawadi ko kuma حكم تقديم الخبر على المبتدا akwai inda yake jaiz ne a takadimin khabar akan alamu akan mubtada akwai inda yake kuma mamnu'un ne la yajuzu تقديم الخبر على المبتدا shine zai mana bayani me yasa ko gurin da ba shi halasta kai takadimin khabar akan mubtada shine idan aka samu taswiya kun gani la yajuz taqdimu khabar al mubtada na farko idza kana ma'rifataini ma'rifataini idan suka zanto dukansu ma'rifa ne idan suka zama dukansu ma'arifa ne to ba za a iya laya juzu taqdimul mene taqdimul khabar alal mubtada kamar idan kace zaidun akhuka zaidun akhuka idan muka lura aina da zaidun da alam ne ko zaidun alam ne ai ko alam masha Allah akuka wannan ma'arifa ne ai alam kuma nau'i ne na ma'arifa shi ma ko haka ne madalla kun ga bitin na فامنعه حين يستوي الجزآن urfan wa nukuran adimai bayani to mu lura nan wannan jimlar sahihiya ce domin zaidu nan ai ma'arifa ne ko saboda alam ne ahu nan ba a san kowaye ba amma idan ka ce ahu ka dan gwanka to yanzu ya zama ma'arifa tunda mudaf ne ila ila ila dhamir mun yi shacin baya ma'adalla to anan mubtadan ma'arifa ne khabar ma ma'arifa ne anan menene hukuncin taqdimul mubtada anan zaid shine wujub hukumul wujub me yasa saboda ai martaban alam yafi ne yafi na mudaf daraja saboda kun ga la yajuzu an takula akhuka zaidun a matsayin wannan mene mubtada wannan kuma zama mene khabar la yajuzu zalika me yasa saboda martaban alam yafi na ya fi nawa mudaf ila damir kun banci wannan ko shi ne famna'ahu shi ne yastawil juz'ani kun ganin akwai istiwa'i na juz'ani a nan li'annal mutada ma'arifa wal khabar ma'arifa kazalika walakin huna la yajuzu yajibu taqdim al mubtada ala al khabar wa la yajuzu taqdim al khabar ala al mubtada limadha li'anna al mubtada a'rafu min al khabar martaban mubtada nan tafi na mene na khabar shi ne shi yasa ba za ka yi da martaban su ɗaya ne ka iya ka iya yi mun gane to inda dukan suka zama ma'arifatai ne idan suka zama mene ma'arifatai ne shi ne wannan misalin ma'arifatai ne sai kuma inda suka zama na kiratai ne na kira dukansu kunga ya ce mana urfan kun gani famna'ahu hina yastawil juz'ani urfan kenan na nuna idan mubtada ma'arifa ne khabar ma ma'arifa ne to la yajuzu taqdimul mubtada khabar ala mubtada kun ban wannan ko madalla musamman misali idan ya zanto akwai rikici musamman idan ya zanto akwai rikici sannan kuma sai inda suka zama na kira misali ka ce رجل كريم kun gane? rajula ai ni kira ne karimun fa na kira ne wai ka ce haka haka sai kai haka karimun rajulun la ju zalika me yasa saboda dukansu na kiran yana ku lura da kyau nan ba ai ba kabar nan ai ba zarf ne da mazruf ba ba jar da majrur bane inda jar ne da majrur ko zarf da mazruf to shine ya halasa ai haka inda na rajulun ladaina rajulun fi dari rajulun wannan ya halasta amma irin wannan qadiyan wannan na kira ne wannan na kira ne dukansu wai suka ce karimun khabar ɗinka rajulun mubtada la ju zalika ba din kawai ba saboda mene saboda za a rasa akwai rikici ba za a gane wane ne hakikanin ainihin mu waye mutuna waye khabar ba eh eh duka sai suka zama kira gaba ki da ko shi ma wannan da aka ce idan sun zama ma'arifa inda da akwai wani abin da zai dada fayyace mutu da wani ma'ana da za a kara wasu kalmomin da za su kara fitar da wani ma'ana to ya ya halasta a takaddimin din kabar akan mutu da inda inda suka fa inda misali adimai bayani inda za a samu wani bayani misali ka ce akhuka alladhi jaa zaidun nan ba ka kara jumla alladhi jaa ba yanzu wannan bai kara wani bayani akan akuka ba to jaza wannan ya zanto khabar zaidun ya zanto mene mubtada saboda mene saboda ka kara wani bayani wanda ya kara fito da akuka shikenan sai zanto khabar ne aka takalimin dinsa akan khabar aya akan mubtadanka shine urfin wani karan kun gane adi mai bayani wanda yake dukansu sun rasa wani nau'i na wani abu na wani bayani wanda zai daɗa fitowa da wane ne hakikani a gane khabar ɗin yanzu misali da ka ce karimun rajulun ba shi halasta ko amma inda za ka ce karimun minan nasi rajulun to anan fa ya halasta saboda ja da majulun da ka kara ya kara ka kara attachin wani bayani ne daga mene karimun to shikenan wannan sai zama mubtadanka ko kuma karimun min auladika kun gane karimun min auladika waladun to shikenan ya halasta ya halasta kai saboda mene saboda yanzu an fayyace wani ma'ana da ka kara shi ta hanyar kawo jihar da mujurur mun bancin nan ko kaza idza mal fi'lu kana al khabara hakanan kuma idan fi'ili ne zanto khabar kamar idan ka ce wato gurin da ake ba shi halasta a gabatar da kabar kan mutuda kamar idan ka ce zaidun ƙara'a yanzu kaga zaidun mutuda ne ko? ƙara'a jimla ce wace iri fi'iliya jamil jimlatun fi'iliyan fi'iliya fi muhalli raf'in khabar kuna gani ha to wannan yayi daidai amma inda kuma ka ce qara'a sai ka ce zaidun misali inda ka ce qara'a zaidun mu duba da kyau mu gani ƙara'a zaidun wai ka kawo kana nufin ai anan kun ga zaidun ƙara'a zaidun ba shi ne mutu da ma'anan ba ƙara'a wannan jumla ce fili ya fi mahalin rafi kabar ko sai ka gabatar da ƙara'a a matsayin jumla wace iri fi'iliya fi mahalin rafi mene khabar zaidu ya zama mutu da to la ya juzu zalika domin haza ya kuni min babin ikhbari anil mene fi'il wa fa'il wannan sai dai zanto qara'a fi'il madin zaidu ya zama mene fa'il kun ban jalo ko to shine kaza idamal fi'lu kana khabara haka nan la ya juzu min al mawadi' allati la ya juzu taqdimul khabar ala al mubtada idha kana al khabaru jumlatan fi'liyatan kama matsalna huna mun bince wannan ko wai wala yajuzu taqdimul khabar wa huwa jumla fi'liya ala ala al-fa'al al-mubtada kun gane yawa li qasd qasdan ala bi anna al-jumla bi anna jumla qara'a hiya hiya hiya khabar qaddimat ala al-mubtada la yajuzu dhalika mun bince wannan ko Assalamu alaikum rahmatullah. Ɗaya daga cikin malamanmu ne Allah ya kawo shi ziyara a wannan guri. Allah ba da lada ya ayyuka mana sallallahu alaihi Ya ni lafiya ne. Ya ayyuka da lafiya ko dukkan lafiya ya yi da kullum.
Ina gaishe da baban Abdul Qadir ne. Malam Asun wallahi bai jin daɗi malam kasim umar baban shi malam kasimu na ango mu kuma malam an harkar mance malam kasimu allahu akbar dogo shi Wanda yake shika.
ya bi ta wannan yaran shi ne ko kamance shi abdulkadir tun a dogon koni allah kamance abdulkadir inna wa hawa ta hata kama ka
allahu akbar
wallahi bai da lafiya ne amma dai da sauki jikin ko sauki da sauki ya ya komo nan kenan yanzu kwanta a dado ne ko allahu akbar allah shi ƙarin lafiya sai na wuto na na- Allahu na- akbar.
na shi ce shi Allahu na je akbar.
asibitin musulmi allahu akbar allah shi ƙara mishi lafiya Zubaran ga da babban shehi a 12 dai assalamu alaikum wa rahmatullah ina a 12 dai jazakumullahu khairan wa assalamu alaikum kai barakallahu fikum Allah shi kare lafiya Allah ya sa zama kafara mun bance wannan ko kaza idza ma idza mal fi'lu kana al khabara haka nan idan fi'ili jumla fi'iliya ita ce matsayin khabar kenan duk inda muka zo da suna a farkon jumla kun gane a matsayin mubtada gaban shi sai muka samu jumla fi'iliya wacce take ita ce khabar dinmu to ba ya wajaba ne mu gabatar da mubtada akan khabar ba shi halasta mu gabatar da jumla fi'iliya a matsayin ta na khabar a farko wai sunan da ya- sunan mu mubtada da yazo a gaba mu ce shine menene mubtada muakkar la juzu sai zai zama min babil ikhbar bil fi'l wa fa'ilihi shine ma'ana kaza idza mal fi'lu kana al khabara aw qusida isti'maluhu munhasira aw qusida isti'maluhu ko kuma aka nufanci yin amfani da ko kuma idan aka yi amfani da a aka nufanci takaita hukunci akan shi mutada kamar idan ka ce kai- zaidun ku duba zaidun qa'imun ku duba nan da kyau ina mutadan mu zaidun mubtada qa'imun khabar muna gani ko jamil jiddan to a wannan sai aka nufanci a takaita wata aka canje ai kun ganin jimla ce filiya ko babu hasuru a nan ai to sai aka tak- zo- nufanci a takaita hukunci akan hukuncin tsayuwa akan zaidu sai aka ce innama zaidun qa'imun saboda wani dalili kila wani da aka ce zaidun ka'imin sai wani yana ɗauka ai zaidun yana zaune ne sai kana son ka takaita cewa a'a ba zaune yake ba ai ba yana afwan yin zaidun yana kwance ne sai kai kuma kana son ka tabbatar da ka ta- ka takaita shi ga hukuncin tsayuwa sai ka ce inna ma zaidun ka'imun to la yajuzu wannan shine daidai inna ma zaidun ka'imun la yajuzu an yuqala bi taqdimi qa'im ala madha ala zaid a ce inna ma qa'imun zaidun la yajuz zalika ala anna qa'im shine mene khabar zaidun ya zama mene mubtada la yajuz zalika shine aqul da istimaluhu munhasira saboda inna ma zaidun qa'imun an nufanci a takaita hukuncin tsayuwa ne ga zaidi kawai domin a kau da shakkan mai tunanin mai tunani cewa yana kwance ne kun gane ko shine au- shine auqus da istimaluhu munhasira naso a ce duk wana da wannan shari'a ibn aqil din da, da, da shi muka rinka bi har da shari'in gaba kida saboda fa'idan tafi gamewa amma babu komai a hankali a hankali a ta siya a fita kokari saboda galibi ɗalibai daidai galibi da mu ɗaliban da malaman duk talakawa ne to Allah shi ya sare mana jama'a mu fahimci wannan ko shine auqu sidus limaluhu munhasira au ko kuma an yi an nufanci a yi yi amfani da a zo da khabar mutadan mu ana mai takaita hukunci gare shi kawai au kana musudan lilami libtida ku duba ina jin jiya mun yi karatu a tufatul wardiya yana ɗaya daga cikin lafuzan da akwai lafuzan da su dole sai an zo da su musaddara fi sadril karam daga cikin su akwai asma'ul istifham ko sannan kuma akwai lamul ibtida idan ka ce zaidun qa'imun kun gani sai ka ce zaidun na ƙa'im zaidun na ƙa'im to kun ga wannan lamun ɗin ana ce mata lamun libtida kun gani to a afwan idan shi lai- shi lamun din muka shigar da shi ga mutudani a ce la zaidun qa'imun la zaidun qa'imun wannan ana ce mata lamu libtida to anan ku duba la yajuzu wannan ji- jumla ita ce sahiha la zaidun qa'im la yajuzu an yuqala qa'imun la zaidun la juzu saboda mene saboda wannan lamul ibtida din ita wajibi ne a zo da ita a farkon jumla to yanzu da kace qa'imul la zaidun yanzu ka akharata ka akharata da abin da ta shiga ma to la juzu zalika jama'a mun fahimci nan ko la juzu zalika shine au au kana musdalan lidhi lam ibtida au lazimi sadri kamal limun jida ka gani idan ka ce li munjidun man kulun da kyau kunga wannan man a isi mulisi fami to la ya juzu an yi uta biya a ƙarƙin jimla dole ne ya zama man li munjid saboda mene saboda man min al-alfadh allati la sadara fil kalam to yana ganin bari mu tsanan ko saboda hukuncin na da dan yawa yana da kyau a rike su ne idan Allah ya kama sai mu tashi wa nahu indi dirhamun li watarun multazamun fihi taqaddumul khabar كذا إذا عاد عليه مضمرون بما مما به أنه مبينا يخبر كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نسيرا إن شاء الله abinda Allah ya bamu iko muka didi Allah shi bamu ladan wanda kuma ne kuskure Allah ya famta da mu kuskure ne bamu ikon gyara subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk insha Allah barakallahu